بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan yammaci bayan wunin azumi na bakwai ga watan Ramadan shekara ta 1447 yinin da ya dace da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiyya. a wannan masallaci mai albarka masallacin atbu da ke nan bauchi inda muke karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa daga cikin suratul isra allah albarkace mu da ita da kuma alkur'ani baki daya mun yi karatu ne zuwa aya ta hamsin da biyar yau kuma za mu ɗora zuwa abin da ya sawwaka in Allah ya so. Allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimta a daidai kuma mu yi aiki da daidai. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا Allah ya maka albarka. Allah ya gafarta wa iyayenka. Allah madaukakin sarki yace qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura Allah madaukakin sarki yace qul bi'ul ladina zamtum min duni kace da su ku kirayi waɗanda kuke riyawa kuma bayan Allah cewa su ma ababen bauta ne ko waɗanda ake iya roƙo kuma a samu biyan bukata a wurin su fala yamlikuna kashfa dhurri anku duk yadda kuke kira su ba za su iya mallakar yaye cuta ba daga kanku wala tahwila kuma ba za su iya juya ko kawar da ko canza cutar daga kanku ta koma kan wani ko daga babba ta koma karama ko kuma daga wani wuri ta koma wani wuri ba ula'ika alladhina yad'un su waɗanda kafirai ko mushrikai suke kira koma bayan Allah din yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma neman kusanci suke yi zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrab wane ne suna kokarin wa zai riga wani samun kusanci zuwa ga Allah wa yarjuna rahmata kuma suna fatan samun rahama a wurin Allah wa yakhafuna azaba suna kuma jin tsoron azabar Allah inna azaba rabbika kana mahzura haqiqa azabar ubangijinka abun tsoro ne kuma abun gujewa ne har yanzu magana ce akan tauhidi tsantsa magana ce akan tsage gaskiya kuma Allah shine gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq Allah kadai shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil duk wanda aka kira kuma bayan Allah ana neman taimako ta hanyarsa ko zuwa wurinsa kai tsaye baya da shi kuma barna ne shi kuma bata ce wa annallaha huwal aliyyul kabir don haka wannan sura ɗaya daga cikin jigon abin da take karantarwa shine tabbatar da tsantsar tauhidi tauhidul uluhiyya shine tsarkake Allah a cikin bauta duk wani haƙƙi na Allah wanda bawa zai isar zuwa ga Ubangiji da sunan bauta, to wannan babu wanda ya cancanci wannan haƙi sai Allah shi kadai. Kuma yayin da ake nufatar Allah da irin wannan ba a kawo sunan kowa, kamar yadda ba a ƙudurta wani a cikin zuciya yayin da ake nema a wurin Allah, haka kuma ba a ambaton sunan kowa lokacin da ake ambaton sunan Allah maɗaukakin sarki. Wannan shi ne ma'anar ƙulitu'ul ladina za'amtum min duni. ka ce wa mushrikan nan ku yi ta kiran waɗanda ba Allah ɗin ba ku gani me za su iya fala yamliku na kashfa durri anku ba za su iya yaye muku cuta ba ba al-kashfu shine ad-daf'u war raf'u wal izala shine abu yana kanka sai a kwashe maka shi abu ya riga ya zo sai a raba ka da shi shine kashfu a yaye maka shi a raba ka da shi sai Allah ce ba wanda yake sai raba wani da cuta sai Allah shi yasa Allah ce kul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah ka tambaye su waɗanda kuke kira kuma bayan Allah in arada ni Allahu bi dur hal hunna kashifatu durri kuna tsammani idan Allah ya nufe ni da cuta akwai wanda yake sai raba ni da cutar aw arada ni bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatin ko idan Allah ya nufe ni da rahama akwai wanda ya isa ya rike rahamar kar ta same ni kul hasbi Allah ka ce kawai na dogara ga Allah shi kadai ne alaihi tawakkalul mutawakkil ba wanda yake da mulkin dora cuta da kuma daga cutar sai Allah kadai idan damuwa ta same ka to duk wani da kake tunani cewa waɗansu suna iya kiransa domin su samu sauki to waɗancan ɗin Allah ce la yamliku na kashfar durri anku ba za su iya raba ku da cutar ba wala tahwila kuma ba za su iya kautar da ita ba dama cuta ta zo ko dai ko dai kai dai ne ko kai dai ko a raba ka da ita kwata kwata ko kuma a matsa da ita ta koma wani wuri kai dai wai idan jiba ta fada ka ta tsallake ka ta fada kan kowa to idan an ce dole sai ta fado to ai mata kashfu shine a hana ta kanta cutar amma in ya zama dole sai ta faɗo ɗin to a yi tahwil shi ne sai a kautar da ita sai zama kai ba za ta same ka ba ko tahwilu ha min shakhsin ila shakhs ko tahwilu ha min makanin ila makan ko tahwilu ha min shiddatin a ɗaga ta daga tana da tsanani ko kuma min usrin ila yusr daga tsanani a mai da ita zuwa sauki ba wanda ya sai wannan duka sai Allah kadai duk abin da kaga yayi sauki Allah ne abin da kaga yayi tsanani Allah ne shine ma'anar kul kullu min indillah kace duka daga Allah ne fa ma li haula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha su masu shirkan nan bai yasa ba sa fahimta ne to wannan shine ma'anar qulidu alladhina za'amtum min duni az-za'mu shine az-zannu anna shay'a waqi' wa huwa ghayru waqi' zaton cewa wani abu haka yake amma ba hakan bane shine ma'anar az-za'mu kuma har mutum ya faɗa don haka su mushrikai suna cewa haƙula shufa'a'una inda Allah waɗannan su ne masu sama mana ceto a wurin Allah shi ne Allah ce kul atunabbi'una Allah bima la ya'lam za ku gaya wa Allah abin da bai sani bane wannan abin da suke shine za'amu shine riya abu kawai ka yanki abu ka faɗa ba tare da dalili ba babu wata babu wata hujja babu wani dalili da yake tabbatar da wani yana da wani iko akan komi kuma bayan Allah ulidu alladhina za'amtum min duni salati fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum ku kun san ba za su iya dauke muku cuta ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace ubangiji ya ce a cikin hadisi yace ku sani da a ce duk duniyan nan za su zama wato za su taru a kansu cutar da kai da wani abu duk duniyan nan duk mutanen duniya kaf da mutanen farko da mutanen ƙarshe waɗanda aka yi su suka mutu da waɗanda ba su zo ba duk su haɗu kowa yi irin nasa makirci da wanda zai ɗauko makami da wanda zai je yi sihiri da wanda zai zage ka da wanda duk abin da kake gani za a yi taron dangi a yi lan ya dubu ka bi shay'in illa bi shay'in karka taba Allahu alaihi wallahi duk duniya din suka taru ba za su iya cutar maka da komai ba sai abin da dama Allah ya rubuta maka mutanen da kaga suna iya cutar da mutane su asalin su mutane dukan su kamar yadda bindiga da wuka take ne wuka tana zaune ita kanta za ta iya saukan wani bindiga kawai tana zaune kanta za ta iya harbin ka bom zai iya tashewa haka kawai ba tare da an tada shi ba to haka dan adam mai cutarwa shi ma yadda kaga wuka ba za ta iya komi da kanta sai an dauke ta ba shi ma sai Allah ya yi amfani da shi a matsayin makami kafin ya iya taba ka kamar yadda wuta ba za ta kunna kanta har ta kona wani wuri ba sai in wani ya kunna ta to haka su ma dukkan mutanen da ka su a duniya suna cutarwa Allah ne ya cutar da kai in ya ga dama amma sai zama ya yi amfani da ta hanyar wani to idan Allah bai ce wani yayi ba ba zai isa ba kamar yadda wuka in ba a dauke ta an yanka wani ba ba za ta taba yanka ka ba kuna fahimtar wannan abu shine la yamlikuna kashfa durri anku wala tahwila ko ba za su iya matsawa su canza ta su juya ta cutar Allah ne kadai yake da mulkin wannan a hannunsa wannan yana nuna maka bata da barna da mutanen da suke tsayawa akan waɗansu matattu akan kabarinsu su ta addu'a suna ta roƙonsu suna gani wai wannan shi zai ji roƙon shi zai sa Allah ya amsa maka saboda ka bi ta hanyar wani babu shi a wannan duniyar wallahi Allah bai yi shi ba Allah ya bar wannan a hannunsa ne shi kaɗai inda wancan ɗin yana da wata dama a wurin Allah da har zai iya nema wa wani to amin babu aula ya nema wa kansa da ya nema wa kansa har yau yana nan da bai mutu ba saboda duk duniya ba wanda yake son mutuwa ba wanda yake son mutuwa kowa in kaga ya mutu kawai mutuwa ta zo masa ne amma ba wanda haka kawai zai je yana so ya mutu kowa yana son rayuwar nan amma saboda Allah ya riga ya rubuta kowa sai ya mutu kuma kai kanka kowane mutum ka ganshi ya mutu za ta ganshi ya ɓata rai ba wanda ya mutu yana dariya haka kawai yana so ya tafi in ka ga gawa kan kanka ka san ta san abin da ta ji ba da ba da dadin ba da dadin ranta ta tafi ba saboda haka in zai iya aida har yau yana nan to tunda bai iya komi ba har ya mutu sannan kafin ya mutu zai da yi cutar ajali kai ka ji yanzu baka da lafiya kana roƙo kana haɗawa da sunansa shi me yasa yi cutar ajalin kuma har cutar ta kada shi ta kashe shi kuma kafin ya cutar ajalin za yana da ciwo kaza yana da nakasa kaza bai da kaza bai da kaza in duk waɗannan abubuwa yana da fada a wurin Allah ai in ya tashi kafin ya roƙa maka wa kansa zai roƙa kai kuma duk baka gane wannan ba ka bari kawai ana ta wasa da imaninka ka ɗauka akwai wani da yake taya Allah babu shi wallahi ko ne yana da wani tozali a wurin Allah in an faɗi sunansa zai sa Allah yayi da gaggawa yana karkarwa ubangiji ya fi karfin haka wallahi shi yasa Allah ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikun duk abin da suke hada Allah da shi din nan Allah ya tsarkaka kuma Allah ya buwaya Allah ya ɗaukaka ya fi karfin sa ana fahimta da kyau kar ku kira kowa idan kuna cikin damuwa sai Allah akan wannan ayar ne Allah madaukakin sarki ya ce mutanen da kuke kira koma bayan Allah ku tambaye su la yamlikuna misqala dharratin fi samawati wala fil ard wama lahum fihi ma min shirk وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له Allah ya ce mataki har guda uku har guda hudu ba su da ko ɗaya a ciki. Waɗannan waɗanda wasu suke ɗaukawa cewa suna da wani matsayi a wurin Allah na musamman an faɗi sunansu kar a zage su kar a yi kaza kar a yi wane ne kai ma wani abu zai same ka ba ko bane su a wurin Allah bayi ne kamar ku innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum su ma bayi ne kamar ku iri ɗaya ne kar a maka wata barazana ana nuna maka in kana kazo kazo kazo zai same ka su ma kaza ya same su kafin suka mutu wallahi duk wani kaza in kaga ya faru daga wurin Allah ne ba daga wurin su ba ba abin da rasu biya ƙarya ce inda a ce cutarwar irin waɗannan za ta iya da duk malaman sunna sun mutu a ƙasar nan wallahi amma sun dade suna kiran tauhidi suna ce la ilaha illallah kuma kullum alhamdulillah abuwa suna ƙara tafiya daidai kuma duk abin da muka tashi ne ma sai mu roƙi Allah kai tsaye ba mu roƙan su muna ganin su kuma can din suna can ana ta kakani kai mu kuma abuwa suna ta tafiya daidai alhamdulillah mu rike Allah shi kadai kuma sai Allah ya nuna mana shi kadai muka rike shi ya ishe ka alaysa Allahu bikafin abda yanzu Allah bai ishe ka ba sai ka hada da wani kai rabu da shi can Allah ce la yamlikuna misqala dharra wallahi a duniya ko kwayan zarra ba su da ita nan duniyar nan da ka ganta nan yadda ka zo ka ganta haka su ma haka suka zo suka ganta ba ba su shigo da komai ba kuma ba su fita da komai ba haka suka shigo a banza haka kuma za su fita a banza haka da kai da su duka iri ɗaya ne shine ma'anar la yamliku na mithqala dharra idan kuma akwai wani abu a duniyan nan kwaya ɗaya wanda ba na Allah ba zaka ce na su wane ne shi yasa yake da wannan daraja ka nuna ka ce wannan na wane akwai shi bayan ya mutu ma an rasa inda za a sa shi ma sai da aka tona kabari a ramin kasar Allah kafin aka sa shi ya kawo wurin da za a ajiye shi mana saboda ka gobi na Allah ne ya ci arzikin Allah ya ci ya koshi ko kuma kun ɗauka kamar shi wani ne shi ba kowa bane wallahi ta yi kai ma ka fi shi daraja a wurin Allah idan ba ka shirka kana tauhidi billahi da zai ka fi shi a wurin Allah ku rike Allah shi kadai wallahi Allah ya ishe mu Allah da ya rike duniyar nan tun farko aka kai har yau duniyar nan ba ta samu tangal tangal ba har yau tana nan bai taba gazawa ba ba taba samun wani ya taya shi ba sai yau ne kawai sai ka ce wane zai shigo shi ma wane shigowa da shi aka yi kuma ran da zai fita ka kawai zaka ji ya fita irin su guda nawa suka tafi mu ba da kowa muke yi ba amma tauhidi kan wallahi da mu faɗa kawai ku ya karatu ne zo wurin yau Allah ce la yamliku na mis'ala zarratin fi samawati wala fil ard ko a sama ko a ƙasa ba su da ko ƙwayar zarra sai Allah ce wa ma lahum fihi ma min shirk sannan ba sa da abin da suka yi tarayya da Allah aka samar ba su da abin da suke da kaso ko shiya a ciki a cikin kayan Allah nashi ne shi kadai duk duniya wa ma lahu minhum min zahir kuma babu ko ɗaya daga cikinsu wanda ya taimaki Allah akan wani abu waɗannan abubuwa guda uku ku tsaya ku fahimce su da kyau da na ƙarshen wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la bari ku fahimci tafsirin sa duk mutumin da kaga yana da ta cewa to ɗayan hudu ne kana wuce ɗayan hudun nan to ba mai ta cewa kuma mai ta cewa na farko shine wanda ya mallaki abu nasa kare da kuɗinsa a ba zai sha lahaunin dai kare sai dai shafa lambajin saboda haka in mutum abu nasa ne ai abu naka maganin a kwaɓe ka ba wanda isa ya taɓa ka to shi ne Allah ya ce a cikin duniya akwai wani mutum mai abu nasa wannan nasa ne shi shi ya yi shi ne ma'anan layan liko da miskala zarra duk duniya ba abu da ko da ƙwayar zarra ne na wani dukkansu kayan Allah ne shi kadai. Kun ji ɗaya? Baka in aka samu mutumin da yana da wani abu to sai ga dara akan abu. Amma tun da ba a samu ba duk duniya to Allah ne kadai ne gadara. Tun da dun nasa ne. Mataki na biyu shine ba kai ne mai shi ba, amma ka taya mai shi sai ya zama ku da shi ne kuka yi taron dangi sai kuka samar tare. sai zama ba kai kadai bane mai shi amma kai shi ya walda ne ai akwai abin da naka ne kai kadai kai ne single owner akwai kuma abu wanda kai partner ne tare kuka haku kuka samar shi ma ai mallaka ne ba za ka iya daukewa gaba ɗaya ba ɗayan ma ba zai iya daukewa gaba ɗaya ba dole in za a yi wani abu sai an neme ka a duniya akwai wani abu da Allah da ya zo yi sai wani ya taya shi ta yadda in aka zo suna rabawa tare shine wa balahum fihi ma min shirk in akwai wani abu a duniya da ka sani wanda ba na Allah shi kaɗai ba ne shi da wani ne suka haɗu ka nuna mana shi shi ne wa malahun fihi ma min shirk sai Allah ce wa malahu minhum min zahir sannan Allah baya da mai taimako ko mutum ɗaya shi ne mai mataki na uku shi bai mallaka ba a karo na farko shi kuma ba fatina ba ne ba kuma shi ya walla ba ne a karo na biyu amma tare da shi aka yi gwagwarmaya aka samu don haka dole in an zo tun da ya taya ka kafin ka samu ai dole shi maka ɗan san masa wani abu shi bai mallaka ba amma lokacin da zaka mallaka ya taya ka ko ya taya ka ciniki ko ya taya ka nema kuna fahimta ko ya maka rakiya duk nasa ne shi kadai amma kai ma akwai wani abun da ka taimaka ai dole shi ma a san masa wani abu waye a duniya wanda yake baki Allah lokacin da yake halittar sama da ƙasa waye ma yake nan lokacin da aka yi sai da Allah ya gama halittar komi ma kafin ya halicci annabi Adam ne daga shi kaɗansa ne mai komi annabi Adam ma ganin abubuwa aka yi sai Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kulla sai Allah ya ce kaga waɗannan kaga sunan su shi ko sunan su ma bai sani ba to in annabi Adam da Allah ya halicce shi da hannunsa kuma shine farkon dan adam bai da komi a cikin kayan Allah akwai wani kuma da daga bayi zai zo cikin ƴaƴansa a ce yana da kaso a cikin kayan Allah babu shine wa malahu minhum min zahir shi bai mallaka ba shi kuma bai da shiya a ciki amma kuma shin akwai wanda yake da wani abu na taimako da zai zo ya gadara wa Allah ya ce shi ma a sallame shi babu sai na ƙarshe shine shi bai mallaka ba shi ba a yi tarayya da shi aka samar ba shi kuma bai yi taimako ta kowace fuska ba amma yana da wani matsayi na musamman yana da tozali duk abin da za a yi yana yin magana za a amsa akwai ne a fadar Allah da yake da wannan wallahi babu shi ban wanda ya sai nuna wa Allah ce kayi kaza sai Allah ya saurare shi babu shi wallahi kowa sai dai ya roƙe shi ya ce ina roƙonka kayi kaza kuma in aka roƙe shi in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya ba zai bayar ba ai duk duniya ba wanda idan ya yi addu'a ya roƙa a wurin Allah kankat ne Allah zai fi sauraronsa kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake so ne Allah ya bashi ba duka bane inda duk abin da yake so ne da duk duniya sun zama yan aljanna amma ya samu Allah ce da shi afa anta tukrihun nasa za ka iya sa mutane duka ka tilasta su hata ya kunu mu'mini Allah ce mishi wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba wanda yake sai imani sai na bada izini kai naka wa'azi ne kawai Allah ya ce mishi fa inna ma alaykal bala kai wa'azin ka wa alaykal hisab ni kuma ni ne mai hisabi Allah ya ce na rike komai a hannuna to ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana gaya masa bayi da sa baki a cikin yadda Allah ke gudanar da mulki kana tsammani akwai wani da ya isa Allah ya yi da shi akwai wanda yake da tozalin da zai zo yana barazana ko yana magana sai a ce a wane yana magana dole Allah ya shi Allah baya da wannan ko kadan wannan shine ma'anar wala tanfa'u shafa'atu indahu illa bi idni shi yasa Allah ce man waye ya isa za alladhi yashfa'u indahu illa bi idni waye ita yayin ceto man Allah bai bada izini ba ranar kiyama fa lokacin da za a yi shekara dubu hamsin ana tsaye ana hisabi mutane za su yi gumi za su tsaya za su wahala za su liku za su jiku wa khasha'atil aswatu lirrahman kowa zai yi shuru fala tasma'u illa hamsa na rantse da Allah a lokacin ko annabawa ba wanda yake ce komi sai Allah ya ba da izini ne sai mutane su tashi sai su je neman ceto idan suka je ƙarshe aka zo wajen Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ana laha zai ce ku tashi ku fara wani abu zai fara ina zai je zai je wurin Ubangiji ne saboda Allah wal amru yawma idhin lillah shi kadai ne mai al'amari duka yana hannunsa ne don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo sai ya zama bawa sosai sai ya kwanta ya risina yayi sujada yayi kirari waye mai mulkin kenan al mulku yawma idhin lillah yahkumu bainahum liman al mulku al yawm lillah Allah kadai shine mai mulki saboda haka in ya sunkuya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa zai tashi tsirara saboda Allah ya nuna maka baka isa ko kaiwa har annabawa duka tsirara za su tashi yace awwalu man yuksa yawmal qiyamati ibrahim mutum na farko da za a sa masa kaya ibrahim ne yace ina tashi in kasa ta fitar da ni sai in ga annabi Musa yana rike da ɗaya daga cikin qawaid na al'arshi ya ce ban sani ba ya riga ni tashi ne ko kuma juziya bisa'ika ko lokacin da aka da da da suman da yayi lokacin da dutsen nan ya fashi ya tarwatse da shi shine Allah ya sa shi kuma anan sai ya riga tashi shi ni ma ban san ya ake ciki ba kuma aka tambaye shi aka ce akwai inda annabawa ma kansu suke yi yace kwarai da gaske lokacin da aka zo auna kaya akan siradi akan akan mizani da lokacin da aka zo kan siradi yace kowa kansa ya sani jama'a Allah fa abun tsoro ne duk waɗanda kaji suna cewa a'a wane ai Allah Allah in yi wane yayi magana Allah ya wallahi waɗannan duk basu san Allah bane wa ma qadarullah haqqa qadari Allah ba abun wasa bane shi yasa Allah yace inna azaba rabbika kana mahzura wallahi Allah abun tsoro ne Allah ya fi ƙarfin ɗan adam ya kwatanta shi da wani wai suwa ne suwa ne haba Allah ka raba mu da jahilci to wannan shine ma'anar fala yamlikuna kashfa dur ba sa iya mallakar yaye cuta a ankum su yaye muku wala tahwila ko su juya cutar ta koma wani wuri ko ta canza yanayinta yadda Allah ya yi ta haka za ka ganta shi yasa idan Allah ya tashi riko kowaye ne ya rike dole sai dai a koma wurin Allah ana roƙonsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cutar bankwana duk wanda yake da imani in ya ji wannan sai ya bashi tausayi sai ya yi kuka me yasa saboda bawa ne inda Allah ya ga dama yana iya karɓar ransa ba tare da ya sha wahala ba amma sai da ya ciwo na sati biyu zai sa wa kansa wannan ciwon ne kuma ya ta neman magani ya yi ta addu'a ashe yana so ya ji sauƙi ba ya son ciwo shi ma amma ubangijinsa ya ɗora masa haka kuma zai haƙura don haka in shi aka masa haka yi risina ya jira sai abin da Allah ya kaifa ballantana wani wani wani banza a can wallahi ubangiji fa abun tsoro ne duk mutanen da suke irin wannan yaudarar mutanen ba su san waye Allah bane wallahi ko kuma sun san shi sun take sani sun rena shi amma ana magana akan ubangiji to duk mutum mai imani ya ji tsoro a zuciyarsa wallahi Allah ce fattaku ku ji tsoro na fa ya ulil albab duk kuna da hankali ku ji tsoro na inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu shaytan ne mai tsoratar da mutanensa fala takhafu kar ku ji tsoron kowa wa khafu li ku ji tsoro na ni ne abun tsoro wa iyya ya farhabu ni kadai za ku ji tsoro don haka Allah kadai shine abun tsoro ba wani da zai iya cutar da kai da komi wala tahmila ko ba wanda zai iya kawar maka da cutar ta koma wani wuri ko a ce ba za a yi yau ba a jinkirta maka sai gobe ka zo boka ka baka wata laya ya ce maka ba zai same ka ba billahi da zai karyar banza ce karyar banza ce duk bokan da zaka je ka samu sai an caske kuɗi an biya shi kafin ya yi aiki to shegen naka yi layar samun kuɗi mana inda akwai layar samun kuɗi zai jira sai ka zo ka bashi kuɗi karyar banza karyar wuri la yamliku la kashfa durri ankum wala tahmila idan Allah yana so ya jarrabe ka sai ya barka da fa'at ba'aku shaitan sai shaitan ya saka a gaba saboda kamar yadda muka faɗa a baya in Allah bai so ka da shirya ba tunda a hannunsa yake sai ya barka a hannun waɗannan mutane kuma sai ya barka sai ya toshe maka basira sai ka ɗauka su suke ka je ka samu wani boka ya ja maka aiki akan abu kaza sai ka ga yana tafiya daidai kaga abun mamaki wallahi yana yin aiki wannan yankan wuka ne kaza kaza kaza to wannan na ƙarshen yadda Allah yake so ya jarrabi mutum kenan idan Allah yana so ya haramta maka aljannarsa sai barka hannun waɗannan mutanen sai ka je a maka sai ka ga yayi to dama Allah ya sa rabonka ne zaka samu amma sai ya sa shi ko a nan ko a can madadin ka nema a nan shi ne ka je wajen Allah da rai ka roƙi Allah ka ce ya baka sai kana gani kamar ka wannan hanyar ba ba za ta kulla ba ka je can sai ka ajiye addinin ka sai da shi sai ka je can ka je ka cewa ne maka aiki sai Allah ya sa abun yayi saboda iyaye ɗan uwa ɗan uwanka waɗanda duk shedan ya ja su sai su zo su bi ka saboda shedan ya cika alkawarinsa cewa ya ce la ughwiyannahum ajma'in sai na fatar da su gaba daya sai Allah kuma ya cika nasa alkawarin la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in shikenan sai ka zama kafi cikin tawagar shaitan sai mutum ya dauka da gaske suna yi da gaske suna kaza ka je ka za mutum dukun dukun kazamin banza amma wai shi ne yake yi wani shi nasa gobe da nisa in ya yanka tayar Allah ne zai ajiye ajalin abun kamar yadda in Allah ya ga dama sai ya ɗauki wuka sai ya bari a hannun ɓarawo ko bar bindiga sai ya harbe ka sai ka mutu amma Allah ne ya kaddara cewa dama yau za ka mutu sai zama jarabawar ka ita ce ta hannun ɓarawo saboda in ɓarawon bai kashe ka ba ta yaya zai shiga wuta ta yaya wuta za ta samu nama in kai ba a kashe ka kana da imani ba ta ina za a samu waɗanda za su shiga aljanna shine wai tafi da minkum shuhada kowa ne da kaddararsa kai wannan kisan da aka yi maka kai ka ɗauka a banza an cuce ka ne sai an je lahira sai ka gane ashe ba a banza ba ne. An fahimta ko? Saboda haka kai sai ya zama sanadiyar wannan kajin aljanna, shi kuma sanadiyar ka ya tafi wuta, ba shi kenan ba, rabiya ne da Allah ya ga dama shi ya yi, sai ka gane sai ka gane ashe lallai akwai hikimar Allah a ciki. Amma duk wanda kaga ya kashe wani ba wai shi ne yake da ran mutumin da zai iya kashe ko ya raya ba. inda a ce haka yake yi to da ba za su je su kuma a rika kashe su ba da ba za su je su rasa sa'a ba da ba za su auna wani dalili ya sa kuma Allah ka ga ya sa yayi escape bai mutu ba saboda ka ran kowa a hannun Allah yake duk wanda kaga ya mutu kwanan sa ya kare ne kuma Allah yana iya sa kwanan ya kare ta hanyar hannun wani amma ba wai wani shine shi da kansa yake yi ba Allah ne yake juyawa sai ya sa a hannunsa yadda ya ga dama haka yake yi to shi ne Allah ya ce ula'ika allazina yad'un waɗanda su mushrikan nan suke kiransu idan sun zo addu'a kaga suna ta faɗan sunan wani musamman wani kan kasan an fi yawan faɗan sunan sa eh shi duk abun aka yin aka sa da su ba za su taɓa iya da su roƙi Allah shi kaɗai ba dole sai sun kawo shi kuma in ka zo kana magana su ta jin haushi wai ka zabe shi la sarki wallahi in naga mutum ya kasa gane wannan tausayi yake ba amma ba yadda ka iya da shi in ta haris ala hudahu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk kokarin da kake akan su shiryu fa fa inna Allah la yahdi man yudhil idan Allah ya gabatar da mutum shine bai shirye da shi ba ba yanda ka iya da shi simple arithmetic amma ba za su iya ganewa ba ga ubangijinka da ka zo sallah ka ce Allahu akbar ka ji baka faɗi sunan kowa ba ka zo ƙara sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma da ka zo addu'a kuma ka bar wannan illalatin kuma ka riƙa haɗawa kana faɗan sunan wani mutumin da ko cikin ƙawa'idi da allari babu sunansa amma ka zo addu'a kuma kana faɗan sunansa Lai sa mu gane wannan. Lai sa mu gane. ulaika alladhina yad'un wadanda mushrikai suke kiran sunan su kansu ma fa wadanda ake kira din yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma rige rigen zuwa neman kusanci zuwa wurin Allah suke wannan ayar cikin sahih bukhari Abdullah bin Mas'ud Allah ya kare yarda gare shi ya ce sababin saukarta shine waɗansu cikin mushrikan larabawa suna bautawa aljannu sai aljannu suka musulunta Kaga yi magana ta kare ko? Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana wa'azinsa sai wasu aljanu suka ji. Istama a nafarin min aljinni fa kalu inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna. Sai suka yi imani kawai. To amma suna da gosawa a cikin mutane waɗanda su kuma daɗin suka zo aljaniwa da aljaniwa da aljaniwa da aljaniwa da irin yadda bokaye suke kiran aljanu to su waɗannan aljanu sai suka rabu da duk wata harka ta mu'amala da mutane da bautar da su suka yi watsi da wannan sai suka je suna ta ibada suna ta sallah su suna ta kokarin neman Allah ya yafe musu abin da suka yi a baya su kuma mutanen mushrikan banza su je suna ci gaba da kiran sunan su suna musu bauta shine Abdullahi dan Mas'ud yace kaji abin da yasa Allah ya ce ula'ikan ladina yad'una su aljanun da ake ta kiran ma fa yabtaguna ila rabbihimul wasilata su ma suna ta neman rige rigen kusanci zuwa ga Allah ayyukum aqrab suna rige rige waye zai riga isa wa yarjuna rahmata su suna ta neman samun rahmar Allah wa yaqafuna azaba suna jin tsoron azabar Allah inna azaba rabbika kana mahzura hakika azabar ubangijinka abun tsoro ne su kuma wadannan suna can suna ta bauta musu wannan shi ne yadda Allah yake shidarwa yadda ya ga dama sai zama wanda aka ɗauke shi ubangijin kuma shi ya miƙa wuya ga Allah shi wancan banzan shi kuma yana ce yana ta shirkan yana ta kafirci ana fahimta ko don haka bauta wa kowaye cikin aljannu da cikin mutane da cikin mala'iku ko annabawa ko waliyai ko wane ne in an ce bautawa ba wai dole sai in kana masa sujada ba in dai in zaka roki Allah zaka rika faɗan sunansa kuma zaka ce shi ma yana da tasarrufi a cikin kauni shi ma wane ne shi ma kaza ne abubuwan da wa Allah ake faɗa shi ma ka faɗa har da shi to wannan shine ma'anar suna bauta musu ne dama wannan din shine bautar ayyuhum akram suna rige-rigen wane ne a cikinsu zai fi zama mafi kusa wajen alheri da aiki nagari wajen neman yardar Allah da neman rahamarsa da kuma jin tsoron aukawa cikin azabarsa inna azaba rabbika kana mahdura wannan ayar ita ce aya ta biyu a cikin alkur'ani da suke magana akan alwasila alwasila shine az-zulfatu wal qurba wato neman kusanci at-taqarrub an gane ko at-tawassulu ila Allah azza wa jalla bil ma'ruf wani abin da shari'a ta san shi ka nemi kusanci ka nemi tsani da zaka isa zuwa ga Allah ta hanyarsa wannan shine ake ce al-wasila aya ta farko da ta yi magana akan wannan ita ce ta suratul ma'ida mun yi tafsirin ta a wancan lokacin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun to ita ce anan wancan alwasila din shine yabtaghuna ila rabbihim alwasila anan can kuma wabtaghu ilayhi alwasila nan suna nema can kuma kuma ku nema abinda ake nufi da alwasila shine neman tsani ta yadda zaka isa zuwa wurin Allah cikin sauki a addinin musulunci ana neman sauki ta hanyar kamu da wata hanya da za ta yi saukin kai ka zuwa wurin Allah ta hanyoyi guda uku guda uku sun halatta na ƙarshen haramun kuma ba zai kai ka wurin Allah ba ana fahimta ko wannan shine ake ce tawassuli in ka ji an ce tawassuli da alwasila duk abu ɗaya ne a tawassul shine idan kana neman Allah ya yi maka wani abu to sai ka nemi tsani ta hanyar wani abu sai ya sa Allah ya yi maka sakamakon wancan abin kuna fahimta da kyau a musulunci Allah ya nuna mana cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a hadisi ana iya yin wannan ta hanyar abubuwa guda uku duk wanda kai ya halatta shi ne kuma asalin ma'anan yabtahuna ila rabbihimul wasila shi ne kuma asalin ma'anan wabtahu ilayhi wasila yaya suke ga sunan saboda ka ji kai aiki da shi hanya ta farko da ake neman tsani zuwa wurin Allah ta yadda Allah zai maka abu cikin sauƙi shine ka bi ta hanyar shi Allah ɗin da kansa shine ta hanyar yi masa kirari a madadin ka ce Allah ka yi mun kaza kawai to kafin ka yi sai ka ce ya Allah kai ne kaza don haka ka yi mun kaza wannan yi wa Allah kirari ɗin wasila ce tsani ne da zai iya sa Allah ya yi maka saboda in ka ce kawai a yi maka saboda ka yi wa Allah yabo ka yi wa Allah kirari da irin abin da ya dace da shi to sai sa shi kuma Allah ya maka kuna fahimta da kyau wani basara ke cikin manya-manyan sarakuna a nan arewa ya kira ni shekaran jiya suke tambaya ta wani abu akan irin wannan sai na ce masa Allah baka nasara idan mutum ya zo fada sai ce mai martaba a ban kaza kuma ya cancanta wani kuma da ya zo sai ce mai martaba babba dan babba Allah ya ja kwana Allah ya tsawaita zamaninka Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza Allah na ce to ai ta yiwu tun kafin ya faɗi me yake so ma za a iya ba shi fiye da yadda aka ba wa wancan na ce to a mulkin ku kenan na nan ƙasa ballantana mulkin zul arshil majid fa a'adul liman yurid sai fahimci abun a fili ya ce malam magana ta fito ko su ma a wurin su haka ne to ballantana ubangiji malikul mulki tuktil mulka man tasha shine fa mai mulki duk a hannunsa yake shi ba yana mulkin masu mulki kadai bane yana mulkin mulki ne shine malikul mulki mulkin ma shine mai mulkin sa ballantana masu mulkin shi ba malikul muluki ne kawai ba a'a malikul mulki ne saboda dukkan masu mulki suna gadara da mulki ne shi kuma Allah shine mamallakin mulkin don haka waye fi cancanta a masa kirari Allah to ɗaya daga cikin hanyar neman biyan bukata shine in ka zo kai wa Allah kirari haka Allah ya ce da kansa a alƙur'ani walillahi asma'ul husna Allah yana da sunaye masu kyau waɗanda suka dace da yi masa kirari da su fad'uhu biha ku roƙe shi da su bayan kun masa kirari da su wannan ita ce hanya ta farko shi yasa duk cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji sai an ambaci sunan Allah kafin a roƙe shi da abu ko a faɗi sunansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana addu'a yace Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad sunan waye Allah as-samadu sunan waye allazi lam yalid wa lam yulad sifar waye wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad sa'alta Allah bismihi al-a'zam allazi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta ce ka roki Allah da sunansa mafi girma wanda duk abin da aka roke shi da shi zai amsa kuma duk abin da aka nema zai bayar saboda ya yi wa Allah walillahi asma'ul husna ya kira Allah da sunayensa na gwaninta na kasaita to sai Allah ya ce an baka kuna fahimta hanya ta biyu ita ce ka roƙi Allah da wani aikinka na gari wanda Allah yake so saboda Allah yana son aiki na gari kuna fahimta ko? Allah yana son aiki mai kyau. To duk abin da Allah yake so sai ka roƙe shi daga cikin irin waɗannan ayyuka naka masu kyau, to yana daga cikin abin da Allah yake amsawa. Karka roƙi Allah da wani abin da Allah yake so amma na aikin wani. A'a, sai dai ka roƙi Allah da abin da Allah yake so na aikin ka kai. kuna fahimtar wannan da kyau yawa karka ce ya Allah don wane tunda Allah yana son shi a'a kai dai yanzu ka yi abin da Allah yake so to sai ka roƙi Allah da abin da Allah yake so wanda kai kai ba wanda wane ba wannan wanda wane yi nasa ne ba naka bane kuna fahimta ko shine fa kulli amali wa lakum amalukum kowa aikin sa nasa ne fa yadda ake yin wannan shi ne ka ce ya ubangiji na yi imani da kai akwai aikin da ya wuce imani ne to ya Allah ina roƙonka don imani na ga mutane da yawa a duniya kafare ne su ba su yi imani da kai ba ni na yi imani da kai kuma na yi imani da gaibi ban gani ba kunne na bai ji ba amma na ce na yarda ya Allah ina roƙonka don wannan musamman kana faɗan kalmomi masu girma irin haka kuma na gaskiya ne to wannan yana sa Allah ya ji sai ya maka ya Allah na yi imani da annabinka sallallahu alaihi wasallam kuma ina kaunar sa ya Allah kaunar da nake wa annabinka saboda wannan kaunar kuma ka san saboda kai nake wannan kaunar kuma ka san ina kaunar sa ina son sa kuma ina masa biyayya daidai gwargwadon abin da zan iya ya Allah saboda wannan ka bani abu kaza ya Allah saboda wannan ka tsare ni daga abu kaza to wannan ma aikin ka ne inda gaske ne akwai a zuciyarka Allah zai baka kuna fahimta ko ya Allah na yi sallah ina roƙonka ina neman tawassuli gare ka da wannan ibadar da na yi Allah ka mun kaza to wannan ma yana da yawa a cikin alkur'ani alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar faghfir lana dhunubana addu'a ce wa qina adhaban nar addu'a ce amma gabanin ta yaquluna suna cewa rabbana innana amanna to ashe suna neman fadanci ne ta hanyar imani rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula addu'ar ita ce faktubna ma ashahidin mun yi imani da kai kuma mun bi manzo an fahimta ko rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna wannan aikin ka kenan addu'ar ita ce rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wannan shine tawassuli da aikin ka akan irin wannan ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsayin nan na ashabul qar waɗanda suka shiga kogo kogo ya rufe da su ba yadda za su iya fita sai suka roki Allah ya fitar da su ta hanyar tawassuli da aikin su mai kyau wannan babban aikin sa shine tsananin biyayya ga iyayensa wannan babban aikin sa shine tsananin tsoron Allah wajen kare kansa daga alfasha saboda tsoron Allah wannan babban aikinsa shine tsantseni akan kudin wani da ya rike masa kudinsa kuma ya tara kudin daga baya zai bashi kayansa Allah ya musu ko bai musu ba kowa da yazo ce ya Allah ni nayi kaza in ka san saboda kai nayi ka, ka amsa mu shikenan kuma sai Allah ya musu ana fahimta don haka wannan ana neman wasila da shi na uku wanda ya halatta shine neman wasila a wurin Allah ta hanyar addu'ar wani cikin mutane da kake kyautata wa zaton nagari shine kai kana gani kamar kana da rauni amma wane kana gani yana da ƙarfin da Allah zai iya karɓa masa ba wai don saboda shi wani ne a wurin Allah ba a'a kai dai kana masa kyakkyawan zaton ya fi ka nagarta da Allah zai iya sauraron sa karka yadda ka bashi wani matsayi ka ɗauka wai shi wani ne da in ya faɗa Allah zai babu shi a duniyar nan ku ƙara jin wannan da kyau ba wani mutum da wai Allah yana ganin sa dole shi in ya faɗa sai an masa babu shi duk duniya amma kai kana kyautata masa zato ne sai kai ma ka kaskantar da kai a wurin Allah sai ka ce wane ya taya ka addu'a wannan ya halatta amma a hiddinka kar ka ɗauka wancan ɗin yana da wani matsayi na fada a wurin Allah na musamman don da haka ne wasu ka fara har suka wuce gona da iri karka ba wani girma da ya wuce iya wanda Allah ya bashi girman ka rika tuna Allah ne mai shi shi wannan kawai nasa ya je ya nema maka fada ya roƙa maka amma shi ba kowa bane idan ana magana akan ubangiji amma in ana magana akan kai bawa shi bawa to shi wani ne amma ana magana akan wurin ubangiji shi ba kowa bane to amma kai tunda kana gani kamar ya fi ka kana masa kikkiawan zato sai ka ce ya taya ka roƙon Allah kuna fahimtar wannan da kyau to wannan ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba Umar zai yi tafiya zai yi tafiya sai ce la tan sauna fi du'aikum kar ku manta da mu a cikin addu'ar ku ya halatta ka ce wani ya maka addu'a ballantana kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sha faɗa wastaghfir lahum ka rika nema musu gafara wastaghfara lahumur rasul an gane ko wastaghfir li dhanbika walil mu'minin zaka nema wa wani ka roƙa mishi ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani da zai zo Uwais alƙarni duk wanda ya samu dama a cikin ku ya ce ya masa addu'a ya ce ya roƙa masa Allah Allah zai karba to wannan duka tawassuli ne da addu'ar wani daga ciki ne addu'ar da mutane idan suna neman ruwa sai su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya roƙa musu don ya fi kowa sai Allah ya ba su bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam Umar sai su je su samu al-Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna gari yafi su daraja sai suna cewa ya ubangiji da muna roƙonka ta hanyar addu'ar annabinka yanzu kuma muna roƙonka ta hanyar addu'ar babban annabinka zaka ka shayar da mu shikenan sai Allah ya musu ashe ya halatta kuna fahimta waɗannan su ne tawassuli na sunna duk wani tawassuli da ya fita daga cikin waɗannan to tawassulin yan bid'a ne ba ruwanka da shi ko kai dan bid'a ne to ka bar musu kayan su in ma sun ce ba daidai bane wannan karatu oho ku je ku yi kayan ku mu za mu tsaya akan na sunna ya ishe tawassulin da wani zai je yayi ya ce a'a a je fadan wane wane ma yana da daraja kaza ya Allah ka mana don albarkacin wane don darajar wane wane yana da matsayi kaza wannan duk ba ruwanka da shi in dai kai ahlus sunna ne ka tsaya a inda aka tsaye da kai waya kifa inda amrihi wa nahyi karka wuce nan an fahimta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته